إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 23 ga wata na Muharram hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da uku ga wata na goma shekara dubu biyu da sha takwas yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da shidda a cikin littayi alwajiz fi aqidatu salaf salih darasi na arba'in da shidda insha Allah darasi da ya gabata mun ɗauko bayani a cikin safa masu bamu da littari safa ta ɗari biyu da shida mun zo bayani na annahayu an su izan wata jasus hana mummunan zato da binciken asirin mutum nemo mugun abu a wajen wani a kan shi ne lokaci ya mana kenan za mu fara daga sama cikin abin da yake yaƙi da su magabata na kwarai suna hani ga mummunan zato ga wani kuma suna hana binciken rayuwa ka hudo wani aibu na wani wattibawa auratul musulmi kuma suna hana bin al'aura ta musulmi shine kaga bin diddigin mutum har ka hudo wani lahina shi لأن ذلك يفسد العلاقات الاجتماعية wannan yin hakan yana lalata alaƙa ta zamantakewa wa yufarriqu bayna al-ikhwan wa yuzra'u al-fasad yana raba yan uwa kuma yana shirka banna cikin al'umma yin tajassus yin mugun zato da bin layin wani neman layin wani wala ya gajibuna li anfusihim kuma ba sa yin hushi dan su su aka taba kuran li'annahum yafqahuna fiqh al-ghadab domin sun fa'inci me hushi a ina ya kamata ai hushi ya kawo ayat da makaranta ta a baya yace qala Allah ta'ala والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ما iya yaban masu tsoron Allah daga cikin halin su ya ambaci kazimin al-ghayz suna masu hade hushi kuma wal'afina 'anil nas suna yahiya ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah iya san masu kyautatawa kin san da wannan magana inda Allah ke san mai yahiya ya ce dai ila da zalik min akhlaqin nubuwa da dai wani wannan wanda ba ambato ma daga cikin dai halayya na annabi sallallahu alaihi wasallam dan su suna koyi da shi ne a ƙasa ya turmamuwa sai ke cewa ad-da'watu ila manhaj salaf salih kira da ake zuwa abi tsari ko hanyar magabata na kwarai wannan kira تحدث إلى بناء جيل موافق للجيل الأول من ورشي أنا سوء جنا وتا الأمة جيل كما وتا الأمة ko mu ce generation ta mutane wata al'umma haka wanda suke muwafiq lil jil awal wanda suke daidai da al'umma ta farko allazi tarabba ala yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su zamanto al'umma irin ta farko wadda ta samu reno a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد مدح الله ورسوله بقوله كما حقيقة الله سبحانه وتعالى يا يب منزنشي صلى الله عليه وسلم عندك التوى وإنك لعلى خلق عظيم لليكي كان أكان وني حالي ɗabi'a mai girman gaske ta kwarai Allah ya yi shi shi kuma shi ne mai wannan tarbiyya wanda ya ma al'umma tarbiyya wanda an san waccan al'umma ta harko a wancan zamani duk da matsayinsu da rishin yawansu yadda a lokaci guda suka canza tarihin duniya suka ji ta duniya wanda cewa a tarihi ba a samu ba cikin kaf tarihin da ya gabata har yau ba a samu ba wani jagora wanda ya jagoranci al'umma suka kawo canji ga duniya ko mamaya ga duniya a lokaci gajere irin da musulunci ma duniya lokaci ne gajere in ce kasa da rabin karni ba shekara ɗari ma ta yawa a shekara rabin karni aka ce mana shekara hamsin ta warko an kadiba musulmi suna da sulta kwaɗi aji a duka wani yanki na duniya a wancan zamani an ka ɗauka daga indiya wani bangare yanki cikin cana tun daga can gabas ta nisa ko ka danno ka danno ka shigo aziyan ta tsakiya ka shigo afirkan ka danna har zuwa cikin turai wani bangare cikin ƙasa ta horon shi ko a ce toulouse kun ce shi dai har cikin turai a wancan zamani gaba ɗaya amiri guda ke magana shi zai ce a zo ko a yi ko a bari wanda hal a wancan zamanin ga harun rashidi ne ke cikin abin da yake na daular shi in ya ga hadiri da ta hadiri ka je ka yi ruwa inda kake so za ka min harajin ka nan dan shi ne ko ina duk wani yankin duniya ko ina a wancan dan zamani jagora guda ne ku duna abin yawo kanan kai kanci tarihi a rabin karni bayan kawo daular islamiyya bayan hijira a wannan karni ana aka samu wannan duk abin da kake jin labari na shiga china shiga india shiga afirka da wani kuma ba wai ba sahabbai da ƙwawon sun taka sun shiga china da kansu ba tura suka yi ba sun taka sun shiga india sun taka sun shiga afirka sun taka sun shiga turai da kansu kafarfunan su hansu iya can irin su abu abin ansari wanda su ne yan harko kuma ƙarshe da su har su da su aka shigo ruwa kuma da bayan abu abin ansari da manzo Allah mai hijira magidanci ne mai gida ne magidanci ne wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan shi fara sauka a gidan shi fara sauka akan iya sama bayan annabi ya kasa wanda aka samu wani abu ruwa zuwa kasa ya ce ya sallallahu da kamata ba kai ya kasa ne a sama annabi ya sama bayanin ko amma abu yan sari iya cikin kabarin shi zaka yana Turkiya cikin Turai yanzu kabarin abu iya cikin Turki Turkiya kabarin shi iya Turai an je jihadi Allah mai cikawa can da kansu suka ji ba wani ba wai sako bane ba ko labari ne to wannan al'umma kenan sun shiga duk wani yanki na duniya sun shiga ruwa sun shiga sahara duk wani abin adam ke taka yaje sun je akan isar da wannan addini sun ba da komin su to wannan su ake magana kenan waɗannan sun samu tarbiyya a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ma yabo da azama kan hali na kwarai yace wa laysa al-maqsud majaradul muwafaqati fil aqaid kawai ba da ake cewa a yi koyi da magabata na kwarai ba kurin ba ana so a yi koyi su kurin ɓangaren aƙida kurin la ya ce wa in kantin aƙari da fiye asal awwal wal aham duk da cewa aƙida ita ce tushe na harko mahimmanci walakin na matsalub an wasiƙahun fi kulle amarin min umuru dinana al'azim ya ce ba aƙida kaɗai ba abinda ake nema mu yi koyi da su mu yi daidai da su cikin dukkan al'amura daga al'amuran addinin mu yi irin nasu li'anna manhaj salaf alladhi nad'u an-nas ilay domin hanya tsarin magabata na kwarai wanda muke kira mutane zuwa gare shi laysa ilman fi dhihn al mujarrad ba kurin ba ilimi ne kurin aka ka tara ilimi qur'ani da sunna akanka a'a ba shi ake ne ba wa innama yashmulu manhajahum fi al aqidati wa tasawwur wa suluk wal akhlaq abinda ake kira kiran manhaji salafus salih ya kunshi tsarin su bangaren aqida bangaren da kake kallon rayuwa ta duniya da irin tsarin rayuwarka da halinka da zama irin nasu bangaren ibada bangaren mu'amala a same ka irin nasu ya ce wa ma'an asifin shadid duk da haka ya ce abin bakin ciki mai tsanani annana najidu fi asarin alhadir anna hadha al-amr al-muhim min manhaj salaf لم يأخذ حقه من الاهتمام والعناية والتربية ita wani abu da muka yi bayani a same mu cikin dukkan rayuwarmu irin tsari irin nasu amma abin bakin ciki mai girma ce za ka samu mutane a wannan zamani na yanzu wannan al'amari mai muhimmanci na koyi da magabata na kwarai bai samu ba hakikanin wuri da kulawa da kulawa da tarbiyya irin tasu an abin an ka samun shi yace wa karqalan nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni kaina an aiko ni dan in cika halayya na karamci na kwarai ya tabbatar da al'umma kan hali na gari فالسلف اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلقوا بأخلاقه وامتثلوا أوامره yace magabata na kwarai sahabbai kenan da bayan su sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa takhallaqu bi akhlaqihi sun yi hali irin halayen shi wa mutasalu awamira sun bi sun bi umarnin shi wa kanu kama qala Allah ta'ala kuntum khairar ummatin ukhrijat lin-nas zuwa ƙarshe yace dalilin wannan koyi da shi da bin umarnin shi sai suka zama to kamar yanda Allah ya hudi cewa ku ne hiyayyen al'umma wanda aka hudo don amfanin mutane da sai koyi da shi yace wa idza aradna al-falah wan najah wan najat wat tawfiq idan muna nihin samun rabo da tsira da rabo da mace da samun katari irin nasu fa'alaina an na tamassaka bi ma kana alayhi salafuna salih an har muna san waɗannan ababe samun cin cin nasara da samun rabo da tsira da samun katari to mu zamanto mu yi riko da abin da magabatanmu na ƙwarai suka rayu a kan shi ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya rada su gaba daya fi kulli saghiratin wa kabira cikin dukkan wani abu karami ne ko bane mai kokarin yin irin nasu wannan shine bayani na suluk hali ko koyi da magabata na gwada yanzu sai ke fasali yace min wasaya wa aqwala immat ahli sunnati wal jamaa fi ittiba' wan nahy an ibtida' yanzu ka maka fasali na wasiyoyi da maganganun shugabannin ahalus sunna wal jama'a wanda suka yi akan biyayya bin sunna da hani akan kirkire abinda suka hudi akan wannan mas'ala kan mahimmancin biyayya da hadarin kirkire sai ce ƙala mu'ad bayan shi ma nan kenan nan ya min wasaya wa aqwala a'immat ahli sunnati wal jama'a fi ittiba' wa nahyi an ibtida' daga cikin wasiyoyi da maganganun shugabannin malamai ahli sunna wal jama'a cikin biyayya da hani akan kirkire qala mu'ad bin jabal radiyallahu anhu shine kullun dai bayanin da ake aka ce ahli sunna wal jama'a mutum ya san da ma'anar maganar wannan aƙida ta magabata sahabbai zuwa 'yan baya su ne ahalu sunna wal jama'a mai koyi da su shi ne ko da ya makan shi irin suna kai ne kuma ko da kama kanka irin wannan suna ba haka bane kuma ba kai bane yawa gane kullum magana kiran sunna ba bane ba na kurin ni ne wani a ana aiki da ana ana doka da aikin mutum irin abin da aka ce in haka kake kai ne ya kai mutum ya suna na abu mai kyau amma bai aiki mai kyau magana kenan ya kai wani iya iya kan ma aqida mai kyau bai san sunan ba kenan dai babban abun abu a ga abun a aikace shine zaka rabauta kai anwani da abin da ake hudu yace mu'adh bin jabal radiyallahu anhu ke cewa ayyuhan nas عليكم بالعلم قبل أن يرفع ألا وإن رفعه ذهاب أهله وإياكم والبدع والتبدع والتنطع وعليكم بأمركم العتيق ماذا بن جبل رضي الله عنه ليش تنسى بيكينا yake cewa mutane ina muku umarni ku kula da yin ilimi kahin a ɗauke shi ku yi ilimi kahin ɗauke ilimi ci ala wa ina rafa'ahu zahabu ali mai ɗauke ilimi tahiyar masu ilimin wa iyakun wal bid'a ina muku kashe da bid'a gidan da bin bid'a wa tabaddu da kirkira sabuwa ko wani yayi ka hau kai kuka kirkira wa tanattu da huce gona da iri shi shigi wa alaikum bi amrikum al atiq ina muku umarni a lamarin addinin ku ku rike tsohon al'amari nan akwai littattafai wanda anan suka yi irin wannan kiran sun aka ce amrul atiq to wasu mummunan fa'inta ya su doka aka ce amrul atiq malami ya ce maka ku rike tsohon littattafan ku tsayin aqidar ku to matsalar da ake samu sai su doka amrul atiq abinda aka isko uwaye da kakannu na yi tsohon abin da ku isko ana annabi an ce tsohon al'amari ka rike tsohon abinka kenan ya ɗauka abin da ya gada ana yi a garinsu shi ake cewa rike shi ne mummunan fahimta suke nan sai a ajiye mutane a kan gado malam wani malam tunda malam wani malam wani kakamu ma aka yake yi ya ce shi ne tsohon al'amari to tsoho nan ba ana nema na kakan kakan kakanka abin da manzan Allah ya bari kwa ko tsoho kamar shi kenan tsoho tsallaka ake can ana mun tsohon al'amari ba kusa ake zuwa ba kakana kakan kakana babana garinmu a can ake komawa farkon al'amari kina yaya manzan Allah ya rayu ya sahabbai suka rayu shi ake kira da tsohon al'amari ba tsoho ba na garinmu ko tsohon tsahinmu a tsohon farkon abu kira ke ne da wannan gaskiya akwai da yawa muna na kaka tsama ka kurkin abin nan uwaye maganin uwaye da kakannu an ci amur atik to shi ke nan me ake a garinku ko malam wani haka yake a garinku ya dama an ce maka rike tsohon al'amari kenan ka rike ka abun ga kanka shugaban jirgin kakan naka da can ya bar hanya a tsakiya bar hanya ya tashi ma shi matsalin kenan haka ce amur a tiƙa ne abu na farko shi da ake ne na farko da ɗaɗe qala husayn ibn yaman radiyallahu anhu kullu ibadatin lam yata'abbad biha أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم yace yanzu sai bin iman yace dukkan ibada kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rata ba dubiya dukkan ibadar da sahabbai ba su yi ta ba in dai ibada ce to kakka bauta ta mu Allah da ita duk ibada wannan abin kiyasi ne mai sauki mizani ne na mai neman tsira mai sauki duk in dai ibada ce wane ya ga ya kamata malam wane kakana malam wane na gari kaza to bai cikin sahabbai ke shi cikin duk ibadar da sahabbai ba su yi ba irin ta yayin da gaba wani zai kawo ta ya ce ya kamata a yi ta ya mata fanta ya gyara ta to kaka shige ta magana kenan haka da an huta ya ce me yasa ce fa innal awwala lam yada al akhir maqalan wannan ya kuji iya wannan magana a zamanin da sahabbai na da rai da sauran tabi'ai yake wannan magana a zamanin da duniya ta gamu da sahabbai da ba sahabbai ba yace masa kashe duk ibada ko ga nan kira iya jan hankalin wani ba sahabbai ba duk ibada ga sahabbai ba sa yi ku ga ku iya wa magana nan da yan farko tabi'ai ke magana su wanda sun ga sahabban almajiran sahabbai ne sun rayu a hannun sahabbai sun ilimi a hannun sahabbai amma ce masa kakkui duk aure ko sahabi bai ba kakkui mu tabi'ai ne yana wakil wa iya wa tabi'ai wannan magana wanda sun rayu a makarantar sahabbai mata kasa bauta ta ma Allah da ba su sahabbai ba su ba kasa tana ga su inda ha za wani inda ha wani zai yi suka mata su tunda su almajiran sahabbai ne a hannu amma aka masa kashe kakkuyi duk ibada da sahabbai kakkuyi ta wuce yace fa innal awwal lam yada li akhir maqal domin yan farko kayan sahabbai bisu bar ma ba yan baya wata magana ta ibada ba abin da yake baka da wuri so ko taka eh ba abin da sahabbai suka rage wanda zaka maka ba wanda kai zaka naka kina bangaren ibada ba babu koha ka kawo wani abu dukkan shi ka mai fanta ka gyara shi lai ba sahabbai ne sai ba abin da suka rage ba su kamuna ba da haka ce fattakullah ya ma'ashi da ƙura kasa shi ya cikin ƙura na nabi mai shaida wajen abin ƙura'ani ce ku yi tsoron Allah kuma karanta ana ku tsaya kan haka ku yi tsoron Allah khudu tariqa man kana da ku ku riki hanyar wanda suke kahin ku kina iya magana da tabi'ai ku riki hanyar sahabbai ba ta ku ba ku ba hanyar yan kahin ku yan warko ku riki hanyar yan warko to da shi shi shi wasu wani shi shi a cikin shi tsohon tsohon ba tsohon yanzu ba a wani sun tsayin hanya ta farko ita ce tsohuwar hanya da ake magana ka rike amurka a cikin tsohon wani su ne ku rike hanyar yan warku duwannan ya kama kamar gida ma ce ya mai kuma ce babin da ya ba zai kawo maganganu da wasiyoyi na shugabannin ahalus sunna jama'a sun sabai da baya yanzu mun ji magana mu'az bin jabal ku yi ilimi kayan a doke doke ilimi kayan malama da kashe akan bida ko kirkire ku rike tsawon abu da magana Husayn bin Yaman na magana duk ibada da sahabbai ba su yi ba kar ku yi ta ƴan wani ko ba su bar ba kofa ga ƴan baya ku musu kai da jijin tsoron Allah a rike hanyar ƴan harko sai kuma ga ta Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu shi ma ga maganar shi yace qala Abdullahi bin Mas'ud رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم yace mai yin koyi to yayi koyi da waɗanda suka mutu shi zabi ne iyalin kenan sahabbai yan warko eh ku yi koyi da koyi suka mutu yace wa'annan su zuwa yake cewa yace wa'annan su ne sahabban manzon su sahabbai na nan da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne su ne ɗan harkon kenan suka mutu kai magabata nan ga sun su rayu kware annabi ba annabi sun jima suna fata ba annabi ba annabi ya koma ga Allah sun jima suna bar ilimi kai lokacin za abin ya rage an kusa kai abun karshe yace ku yi koyi da su sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam kanu khairu hadhihi al-umma wa abarraha quluba wa amaqaha ilma وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم على الحد المستقيم Abdullahi bin Mas'ud ke cewa duk mai koyi yayi koyi da wani suka mutu iyanin sahabban Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa'annan kanu khairu hadhihi al-umma sune hiyayin wannan al'umma wa abarraha quluba sai ana suke kowa zuciya ta kwarai mai biyayya mai da'a wa amaka ilmin sai kowa ilimin wa qalla takallufin kuma sai kowa karancin dora ma kanka abinda babu shi nema ma kanka wahala haka kaza da kaza kaza kaza ne ya za a yi in an yi kaza na garin jabir bin abdullahi ne haza mai tambaya ta wai yanzu in na yi kaza aka yi kaza in na sha ruwa ko tsaron cikin azumi ko ne sallah ya na mance su jana ɗin ko raka ɗaya na ka wane ne an gana tambaya abu ya ce wa abin da ka tambaye ni an yi shi ko an aka yi a wa in na yi ya zan yi ya ce ka bari in ka yi ka zo ka tambaye ni zai an kwana abin ba yi ba ka kai imagine abu ka bari in kai ka tambaye mu abin ba yi ba to zan aka yi arme da aka yi arme ita matar da sun dan kwanta daga baya ka wani ne ya yi ɗaya arma in aka yi sallah na bar na mance da ka ɗaya ya a ta uku ya yi suna ta biyu ya gayi kan ga zaga suna ta ga littafin anan kaga littafi ƙwalluwa ka ta ta waɗa a ce kana cikin raka'a ta hudu sai ka mance a raka'a biyu ta baya ka bar sujada a raka'a biyu wacce ce ta farko ce ko ta uku baka sani ba ya za ka yi a sai shi ka ta kawo maka bayani ya za a yi in ta ta ɗaya ce ka bar ta ɗaya ka bar wani lokaci ta yau maka sani abin ya kafala abin ba a yi ba abu da wani ba a yi ma to yi wani abin shi ce ilgazi da malamai suka ta yin fiƙiyo akwai wahala wa ƙwallowa to su ba ruwansu ba su shiga abin da ba su ba kansu wahala sai tambaye ka abin da ka tambaye ni an yi ba a yi mata kuma an yi ka tambaye ni shi ma ya huta ga baka huta kuma iya abin da tambaye abin da baka yi ba kina abin in ya zo yi shi to nan kina akwai ba ka yi wahala abin da babu shi ko ba an yi ba ma a zo a tarjiye ba a kan shi ya ce qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan wasu mutane ne wanda Allah ya zaba don abokantaka ko zama da annabin shi sallallahu alaihi annabi Allah shi zaɓi mishi su zama na da shi su taimaka ma wannan addini irin wannan zai baka sha'urakin cewa duk wanda a yau zai zo iya neman aibanta sahabbai shi kurin wai sai ahlul bait to ahlul bait suka suka jihadi suka yada addinin Allah ahlul bait suka suka kawo addinin Allah a ina nawa da nawa yawansu dole hidima da kawai addinin duniya su kai suka yi a halabe suna da matsayi a wajen musulmi gaba daya amma ɗaukar addini ƙabilanci da gidan wane wannan ba gaskiya bane ba annabi yana da rai shi ya kowa kusa da su kuma shi yasa wasu da ransa yasa su a gaban su da ransa yasa Abubakar kai sallah duk da an gadama ma hatta aisha kin da aisha ga cewa ita ake ake zagin ta saboda shi Abu Bakar jingo kiyama ta yi a sa wani Rasulullah da manzo Allah ya ce a sa sallah yayi ya kasfatowa yace ku ce Abu Bakar sallah ta ce ya Rasulullah Abu Bakar mutum ne mai kuka bai iyawa a sa wani yace Abu Bakar za a sa ta ce ya Rasulullah bai iyawa sai da maza ta kon ba so ba haka kan wanda ka Abu Bakar shi ya zabe shi sai shi kuma komandoji nawa da rayuwar shi a jagorancin yin jihadin na wasu albert ga su albert kin ya sa wanda ba albert kin ba a cikin jagorancin jihadin wani mutane kullum sun mai da addini kullum da yira a kama ko abin ba naka ba na abin siyasa a kama abin da ya huce aka ce yanzu ka ka sa alin shugaban ina yake ka ba hannunka bake su wannan su suka zama na suka abin da ya dace a yi amma mai don maka abin da bai hannunka bai kullum ba a wani kamata halibanci a ne kamata aka yi kwace aka ba abubakar aka ba kudin sakan kafa da kurum to wayannan su ne hiyan al'umma kuma su suka wani addinin su suka kama har ya ka zuwa gare mai don zai shiga mutuncinsu to tabbas iya cikin hadari wayannan su ne mutanen da Allah ya zaba dan abukantakal annabi sallallahu alaihi wasallam wa naqal dini kuma su Allah ya zaba dan doko addinin da ya aiko annabin da shi su su yada in sallah ce ga yanda yayi za a zo kurin cikin jama'a da sahabban da tabi'an baya sun sahabi zai cikin mutane kurin ce jama'a zan gwada muku yanda manzo Allah ya aiki kaza misali sallah ba lokacin sallah ba kurin zai tsaye cikin jama'a an taru yayi tsaye yayi sallah raka'a guda to haka annabi shike ne ci gaba an har wallahi ce ce a kawo ruwa ku kawo ruwa cikin jama'a wasu mashabban ne kayi kayi mai zan nuna muku duk abin da gani in ya ce yana kai daidai mai shaida kuma sauran suna kallon sauran sabon ya yi arwallah in ta yi mace haka suka wa dinin Allah bangaren ibada bangaren halar duka haka suka yi wasu kuma su so suke yadda aka gaza ilimin zan Allah ya tara wasu a ga haka ake a wajen su a wajen su ake koyon hali na kwarai da ɗabi'a su da yawa aka shiga addinin Allah halin su kurin karanci tarihi garuwa da yawa wanda halin mu'amalarsa da al'umma ta sa mutanen garin suke taimaka musulmi a zo a shiga a ci sarakunansu saboda zalunci illar shugabanninsu kan ta tarin barba bude afirka bude magrib su yan kasar duk da arna ne su ga addini ba amma suke taimaka musulmi a kan shugabanninsu saboda mu'amalarsa ba ɗaya bace da dattajin shugabanninsu haka aka yi ta za a zo na garin a ci garin ta ake ɗan garin a sa shugaba a wuce ba ba ne kan ba mun zo ga yadda muka kawo dukiya da mata da yara ba gani ma ka zo ba musulunci bai zo ba dai ya kashe mutane ya cika nima da kwashe kwashe kuɗi a so ake a kawo mutane kan addinin Allah za a zo gari a ci garin yanzu sun musulunta ba a san ɗaya a cikinmu ya a samu ɗan garin wanda ya imani kai ne shugaban garin a sayar da a komi a ci gaba kuma haka suka da addinin Allah ba zo ka zo neman duniya ba mu kashe mu kashe kuɗin ku mu rinke matan ku a tu ba haka kasa ba hali kurum hali a aikace su halin ba ɗaya bane ba da halin shugabannin su sai ka tarihi ko sai samu da yawa da yawa Allah yace kenan su suka ɗauko addinin to don haka ce fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim ku yi koyi da halayensu da hanyoyin da suka bi a kansu fahum kanu ala alhadil mustaqim su wadannan su suke kan hanya mai mai kakkiya
daga cikin dai maganganu na magabata na kwarai sahabbai kan biyayya ce suna cewa yace wa qala aidan shi abdullahi ibn mas'ud Abdullah bin Mas'ud iya cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum alaykum bil amr al atiq yace ku bi ko kana ka bi ne wala tabtadi'u ka ku kirkire wani ya kirkiro kuma ga na wani ga malam wani ya kirkira yaga abu ne mai kyau to kakkai hakan kakku kirkira kurin ku bi idan ku bi abin da kuka isko na addinin Allah kurin kada ku kurkira yace faqad ku fitum an san muku da komi an kare kun bi da kurin an muku an kare muku komi an kare hala kun kun bi ne kurin ku bi kurin ka ku kirkira an isan muku da komi yace alaikum bil amr al atiq ina muku umarni da rike tsohon al'amari na harku قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شي ما كما كان شي دين من جن تا حذيفه معاذ عبد الله بن عمر كشي عبد الله بن مسعود باي من عبد الله بن مسعود شي ما عبد الله بن عمر دون يا دوكو وني داي داي مغانغان da kuma gangan wayannan sahabbai shi ma Abdullah bin Umar ga abin da ya huli kan wannan mas'ala yace la yazalu an-nasu ala at-tariq mattaba'u al-athar mutane ba sa gushewa suna kan hanya ta kwarai matuƙa suna bin sunna in dai kuma sunna to ka bar hanya amma da ka bar sunna to ka bar tsaye in dai kuna kan sunna to in dai ba ku gushe kan gaskiya kuna nan kan hanya ta kwarai ba ku rabuwa da hanya ta kwarai kuma shi Abdullahi bin Umar ke cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce kaga masu ina bid'a hasana to ga tafsir Abdullah bin Umar ya ce ko da mutane kun ce mai kyau ce bata ce to ko ake fasara hadisin kaga da mutanen na an huta ina ga da na fara mai kyau ta matsala ne kenan akwai matsala ga wanda zai sama aka akwai wata mai kyau shi manzan Allah ce mana amila amalan lasa da an amurna fahorar da shi ana wace duk wanda ya wani aiki ba mu muka ce ba ba a so an maida mashi shi ana bin yahudu kuma ya ce kulli bid'atin dalala ko ya ce dukkan bid'a bata ce to shi ana wace duka in fasara ce to ga fasara sahabi ko kun ce mai kyau ce bata ce ga malik an kace malikiya ce shi ma ya faɗi man yabtada bid'atan ko wanda kirkiri wata bid'a fara ta ce abu ne mai ko ce mai ce fakar zaba na wani hana sala ko jin da wanda ita bid'a ya ce mai kyau ya ce man zala ya hayyanci to to to to zaka bi shi annabi ya ce duka annabi ya ce duka bid'a abdullahi bin umar ya ce ko kun ce mai kyau ce bata ce imam malik ya ce ba wata mai kyau in ma ka ce mai kyau ce ka ce annabi ya yanci zakon Allah to wa kake bi da wa kake bi in dai ba ruɗu ba Allah wa kake bi wa'annan daga ce annabi ya hudu sahabbai sun fasara maliki ya fasara to waye zai ka zo ya saka daji ya kawata maka ƙarya Allah shi da mu shi ne kenan abdullahi bin umar ya tabbatar da na bana karan yawa ya tabbatar da cewa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wa in ra'aha nasu hasana ko da mutane suna ga mai kyau ce kishiyar haka suna kawo ta ruwaya mara mara inganci cewa kullum ma arabu sun hasan fawa sun inda lawai wai duk abin da musulmi suka ga mai kyau ne mai kyau ne a wajen Allah jin Allah ka san kana wa gurudu idan da yau ma ran kana mace kaza kuma Allah kuma Allah shi Allah ya da maganar mu da aikin mu to wannan magana sun saba wa maganganun sahabbai tabbatattu eh ibada ba ta zama ibada sai tana da tushe قال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه شيما غا أمغنش يتي قال يكتي لن تدل لن تدل ما أخذت بالأثر yace har abada ba za ka ɓace ba in dai ka rike sunna eh ka tsaya a nan ba ka bar hanya ma da ka hira ka gama yau قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيما ذا أبن أديك ترجع يكتشف لو كان الدين بالرعي لكان باطن الخوفين أحق بالمسح من ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما nan sai ibn ali ya bada mun misali ne ga mutane su san da cewa addini ba har ba ra'ayi bane ba na ga ya kamata bane ba ai kaza ya ai kaza abu ne mai kyau a abin da ka gana shi zakai kurum sai ka masa misali da yace law kana dini bil ra'ayi inda har addini da ra'ayi za a yi ina ga abin da ya kamata za a yi yace la kana batin khuffaini ahq bil masal min zahirihima da cikin hufi ma'ana kasan hufi hufi mai kaman zaman suseti ila yasu ta kabri yaka abinda ka sa a kafa ana iya tahiya da shi ma zaman da kai ba abin takalmi dai to hufi da na san hufi kenan ita inda har inda ra'ayi ne da kamata a ce a shahi kasan hufi ba sama ba tunda kasa shi ta kasa kasa ta ta kasa amma yace inda ra'ayi ne yace kamata yi a shahi kasa amma ni yace na ga manzon sallallahu alaihi wasallama iya shaho saman su ba kasan ba kenan bai shahon kasan saman ne ga shawa kenan ba ra'ayi bane ba haka kaga ayyukan kai ka huta sai yace qala abdullahi ibn amr ibn as shi ma dai dinde maganganun magabata akan rike sunna abdullahi ibn amr ibn as radiyallahu anhu yake cewa mabtudi'at bid'atun illa zadadat madiyan wala nuzi'at sunnatun illa zadadat haraba ya ce mabtudi'at bid'atan ba a taɓa ƙirƙirar wata bid'a ba ta ga kullum tana ci gaba a ta yi ta yi gurin ka ta yi kenan in ne ka ƙirƙire ta to shi kenan haka za ka ta yi haka wala nuzi a sunata ba a ɗauke sunna ba a kan wani abu ta kaga sunna tana ƙara nesa da abin tana ƙara guje muku ta kunce kenan kamar wani kori nan gangara shi kenan gana kenan idan kakka shiga dama ya ce wa an abis bin rabi'a qal رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ya ce na ga umar bin khattab ya zo wajen hajar aswad ya sumbanci hajar aswad sai yake ce bayan sumbanta yake cewa inni la'alam annaka hajar ni na san da cewa kai dutse ne la tadur wa la tanfa baka cutarwa baka amfanarwa dutse kun kake ba dan ba ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك أم بانا دنا غبا من زمان صلى الله عليه وسلم إذا سمنتك دابن سنبنشيك با كذا كوي ناين كورن دن سنة بعدين بقى إذا ذاك من ولا كذاك يوانا أبو wanda sunna ce a sumbantan don koyi da nasa dama amma kan san abubuwan mutane wasu san ma me yasa ma aka sambanta kun da su da ana ta kokowa ana ta bala'i ya kaji ma zaka da ake bala'i wajen wannan dutsen Allah ga an hudo mutum a mace Allah mutu kuma mutuwa me mutuwa an je an danne ka lunwashi ya tsaya an gama ka da katanga da kada mana mutuwa lahira Allah ko mutum su ma ga an dawo a bige ka ji kawo ya ihu ya shiga shiga ya kamata ya so hoto ka shiga ko so ke shiga ya ka zautarwa ya mutum iya ihu iya ihu kullum ya matsu wani ban Allah da naga an gudu shi bayan ya mutu masu kasashe wai suka daura da bakin akan dutsen ya mutu wallahi mutuwa yake ko mutum ga an rusa a sume an ji shako ta ya shi iska wace ya kai manzo Allah kaje rai ba da ba tare da namu inda dama ka taba da hannunka in ba dama ka daga hannu kullum Allah ka wuce shi na ta wani malami cikin malaman harami iya ba darasi sai nake mai tambaya wai hajar aswad wai ya ne kamar shi da yake sai ce wallahi ta ban taba diba shi ba ta ta diba shi ta diba ba ta shi ya ta shiga ba ya san me yake ciki wallahi ce in bai da wala kan kana ko ko an taba dai kai kai ka ji ta wani kai ka ji ciwo ko ka ji ma wani ciwo ne mallada kamar da mutum ya rubu gari ayo yana sha nono yana sha nono wai shi gudu kankani wai ya sha nono iya gaya maka bala'in da ya aida ne haka ne sun sa wani gwiwa nan ina aka yi wajen neman lada abin ya zai jiya gaskiya kwarai da kaga wuta da yawa kawai wurin inda dama kai sumbanta da baki in ba dama ka sa hannunka ka sumbanta in ba dama Allah ka kawai kurin ka wuce ka قال لخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه da ake ce halifa adali ganin bayan wannan guda hudun ba a samu kamar shi ba a kan jagoranci umar bin abdulaziz radiyallahu anhu yake shi ma ga maganar shi akan biyayya ga magabata na gore yace qif haythu waqafa alqawm yace ka tsaya inda mutane suka tsaya alqawm iyanin sahabbai yace mata biyu ne ka tsaya inda suka tsaya ka tsaya inda wa'annan mutane suka tsaya alƙawun fa'innahum an ilimin waƙafu ba a kan jahilci ba sun san me yasa suka tsaya bakin kaza abin da sun tsaya kai shi tsaya a nan ba jahilci ba ne ce a kan ilimi suka tsaya a nan wa bi basarin nafisin kafu kuma da basira suna da idan basira akan basira suka kame bisi ba wannan aikin da kai kake so kai ba haka bane ba a akan basira suka kame bisi ba wahum ala kashfiha kanu aqwa inda har abin a gano ne eh wannan abu ne mai kyau ya dace a yi to sun yi ka karyin ganowa eh sun yi ka karyin ganowa inda har abu ne za a gano hankali ne sun yi ka shi وبالفضل لو كان فيها أحرى كما عند أبدا كيف سوكي عند هل أكو وتفضل أكن يوم ونن أيكي لو كان فيها أحرى عند هل أكو فضل سوزك تنتنتا وجن نيمانتا كاهن كيدا سي eh kahin kai ne ma da sun ne ta inda akwai fadala kan wani aiki fala in qultum hadasa ba'dahum fama ahadasahu illa man khalafa hadayhum in kuma ce an kun ce a a wannan abin a bayan su ne aka fara su ba su san da shi ba ya ce to duk wanda ka kuwa ya kirkir wani abu to ya saba musu ne ta su ya bari yi na shi duk da ya ka saba to su ya saba ma ya kawo na shi wa raqiba an sunnatihim wanda kaga ya ka saban sunnar sahabban ce ya kyama e kyamar sunnar su ce yake ya kawo tashi sabuwa yake so abi wanda kai hankali da shi wala qad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu ma yakfi yace su dinnan sahabbai sun siffanta mishi duk abin da zai warkar da kai sun siffanta sun yi magana duk abin da zai ishe ka sun yi magana kan shi babu wani abu sabo na iya magana ne a kasancin zamanin ga 'yan sahabbai amma yawan jama'a da ba su ga annabi su ga sahabbai ba su ga annabi ba kayan tabi'ai ne su ne kima irin wannan kashe ku yi hankali da yin naku ku riƙe abin da wa'annan sahabbai suka yi kuka isko sun yi duk abin da sun yi akan ilimi suka yi abin da ba su yi ba akan ba su yi suka bar shi eh dole an gwa wani abu sabo akai ba su yi ba to kenan wanda ya abin sabo kuwa hanyar sa ce bari shi ya na shi eh duk abin da kake bukata na addini sun sifanta muku shi sun yi magana kan shi fama fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassir duk wanda ya huce su ya wani abu da ya huce na safai to ma'ana ya huce ya huce iyaka ya wuce ya wuce makace ya ya oba wanda kuma ya ya yake kadar nasu kuma shi ma kuma ya takaita ya rage ce laqad qassara anhum qaumun fajafu wa tajawaz yace wasu mutane sun aiki kasa mana ba su bi na sahabban suka rage aiki ba su kai ba irin sahabban ba sai fajafu sai gaba ɗaya ma addinin suka suka malamai suka suka mai rikon ashe mai suka mai rikon suka na kashi suka bar addinin a lalace su ba ruwan su kurin abin da maza su wa tajawazahum wasu kuma cikin mutane sai suka huce sahabban wajen ai su suka muna yi musu suka ƙara aiki akan na sahabbai su ma faghalau sai suka huce gona da iri وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم سوسا بي سكانون غلو da jafa da tafariki suke su ba su wuce gona da iri kuma ba sa takaitawa ya suna ibada tsaka tsakiya eh ba sa wuce gona da iri kuma ba sa gajiya da aka ce su wannan shine magana ta Umar bin Abdul sai ce qala al-Imam al-Auza'i cikin shi kuma malaman tabi'ai رحمه الله تعالى يتي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم na akwai kuskure na masu rubutu nan akwai da yanjali ne yasa yana hali yanjali ne ya ce ina ma kashe aleka kamar yana siya ne ga cikin almajirai aleka bi a tsara masala ina maka wasiya da bin gurabe aikunan wanda suka gabata ki na sahabbai bin hanyarsu wa in rafa dakan nasu ko da mutane sun kika kowa duniya ta kika riƙe hanyar sahabbai ko da duniyar za ta ƙika shi ne wa'irin fasakan nasu wa iyaka wa ara'ar rijal ina ma kashe a wani mutum suna suna wannan suna malaman tabi'an ba zaka karatu a hannun sahabbai yace ina ma kashe da ra'ayin mutane mazaje kenan kenan kenan suke kenan ba sahabbai ba wa in zakharafuha lak bil qawl ko da sun kawata maka maganganun an musu fantir an gyara ta da kaza da kaza da romo ti sun kawata maka maganganun malamai mutane kaka kai hankali da maganganun mutane ko da an kawata maka su yace fa innal amr yanjali domin al'amarin kina ana cikin hayaniya ce ta bid'a da wane ne al'amarin za a waye gari rana ta kuranye an shiga duhu to idan ka tsaya a hanyar magabata na kwarai gari zai waye wa an ta'ala musakim kana kan hanya tauta ne na ga abdullahi bin umar ne lokacin da ake wani hayaniya ta saɓanin cikin sahabbai kan waye ya kamata a baya da gima ali da su ma'awiya su aisha na abin da ake ciki da yake komawa kowane bangare he aka zo ake mai maganganu kai ka kan samun alƙibla kai baka can baka nan ya kamata ka wajen sa gaba yake cewa misali na da ku yace misali yanzu yace muna tahiya mu da ku gaba ɗaya a cikin hasken rana sai duhu sai aka yi ba duhu da ba duhu ta zo sai wasu su yi nan neman hanya wani yayi nan kowa yanke- yake neman mahuta yake ribu nan kowa cikin duhu ake amma amma sai kowa ya kaɗi gaban shi ya ce ni he na tsaya inda ra inda aka inda duhu ya shiga na tsaya nan ina nan har gari ya waye in gari ya waye hanya ta ya ce haka muke da ku muna nan inda aka ibar mu kenan bai bin ta kowa bai bai iya nan inda aka sani inda kowa sani kenan bai bin wani bangare a waye gari ya bar hanya ya ce ina nan ya ce haka muke da ku ga duhu ne ya shigo muna cikin hanya kowa ya ce kaɗa tashi he na tsaya a inda duhun ya same mu hal gari ya waye sai in ga inda hanya take gari waye sai mu hanya kuma da kowa sani Allah kiyaye قال أيوب السختياني رحمه الله شيما تعالى yake cewa mazada da sahibu bid'atin jihadan illa zadada min Allah bu'da kaji yace dan bid'a duk lokacin da zai ƙara bid'a ya ta kokari wajen ibada akan bid'a ma amma kokari yake abu dare ba a barci iya ƙara bid'a iya ƙara wahala kuma iya ƙara nisanta daga Allah eh wani ibada take iya wahala ibada ta bid'a ce wannan iya ƙara wahala wahala tana wahala kuma Allah iya ƙara tsare shi magana kenan kenan ba ci gaba bace ba lalle ibada yake iya ta kuka ana ba barci ma cikin dare ai ta iya wahala ba gara ba ne ba don bautan Allah bisa ma arme bisa cin nama bisa ya abu mara da suke ciko kuma Allah Allah Allah don Allah ta samu su saboda suna idan Allah Allah ya amshi ba da su don kun suna suna idan Allah sun su bar hanya kin duk ɗaya ne ba ruwan Allah da wahala kan da ba ka suna bace ba ibada kan bid'a Allah na ƙarin tsanaka kana ƙara Allah na tsanaka yace kana ƙara wahala cikin bid'a kana ƙara nisantar Allah قال حسان بن عطية رحمه الله أبن شكمك يتشوى ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها يتشي متاني بس كيركيرب وتبدع أتكن الدين كنا كيركير سابوا sai an ɗauke wata sunna daidai da wannan a cikin addinin sai ku da kenan ta kunsa sunna ta kun asara wata sunna sai kun bar wata sunna kuna ɗaukawa bid'a sunna ta bar ku haka ana yi gobe sunna ta bar gaba daya qala muhammad bin sirin rahimahullah shi ma abin da yake cewa kanu yaqulun nan shi tabi'i ne yake cewa suna mai suna cewa kenan sahabbai kai malamin su suna cewa ma dama alal athar fa huwa ala tariqa duk wanda yake kan hanya ta sunna shi ke kan hanya ta kwarai eh ka bi sunna kun ka huta haka wannan ke ta ba tarakatu fikum amarain lan tadillu ma tamassakatum bihima kana ne yace na bar muku abu guda biyu har abada lan tadillu har abada ba za ku bace ba in kun rike wannan abun biyu shine kitabullah sunna qur'ani da sunna da ka ji bata ka shi kafar hanya ka shiga wani ya ce wani ya ga kamata yi amma Allah ya ce manzon Allah ce shi ke ka huta yace قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها شنو خطأ البدعة yake ce sansu yake cewa bid'a iblis ya san duk a saban Allah ya san ya san ka bid'a me yasa iblis ya san bid'a a cikin saban Allah saboda yace almasir tabuna domin saban Allah don misali duk dan giya da kashin giya amma abin ya damu shi iya shan giya amma abin damu shi ana tana tabbata kuma ana mai nasiya ana mai nasiya in mazinaci ne abin yi ke iya damun shi kasa bari ne in dan moda ne haka ne amma mu bid'awa shi ki ya iya bauta Allah jin daɗi yake Allah yake bautawa wazai mai zai mace ba a kudin shi akan bautar Allah yake zai hada kuka da komi ya kashe kudin shi ya kuka hada kuka ya kuka to kayan mai magana ya dama haka yan bai da dama bace mai komi shi bautar Allah ce ki to shi yasa kenan iblis ya yi son kai bid'a ya samu dan gida ya samu abokin tahiya eh ya samu abokin tahiya shi kenan san haka za ku tai ku rabuwa amma sai ba na iya ga alama wata barin shi zai amma dan bid'a ya ga abokin tahiya Allah kiyaye ya ce kenan abin da ya sa iblis ya san saɓa ya san bida a cikin saɓan Allah ya ce almasu ya tuta bu mina saɓan Allah akan tuba amma wani bida'atu la yuta bu mina amma bida'a ba su aka tuba ba ba tuba ya ce kala abdullahi bin mubarak rahimahullahu ta'ala ya ce ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث تكل يزمن تومدو غركا حديثي كررا هيلي an gaji ra'ayi ta wani tafsirin me yake ne ka zama tafsiri na magana hadisi wani amma tafsiri amma jiwonka wanda sunna ce kuma malamai su maka fasara ake sama fasara ma'ana hadisi قال الإمام الشافعي رحمه الله كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي إمام الشافعي كنا yace ku sani dukkan wata mas'ala da na yi magana a kanta hukumcin da na yi ya saƙa ma sunna to ku sani fa'ana raji'un anha duk magana da na saba ma ne kuskure a cikinta ya saba ma sunna to na komo daga rakiyata fi hayati wa ba'da mamati ina dare ko na mutu kaga wata fatawa imam shafi ya ce kaza kuma ga sunna sabaninta ka rike sunna koran eh wannan kin ni ma na barta eh kai ka rike kenan baka ce ka imam shafi shi ma barta sai ya kan kuskure ne wa rubayr bin sulaiman قال روى الشافعي يوما حديثا فقال له رجل أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب إمام الشافعي يا قراتو sai ya karanta wani hadisi sai a cikin 'yan zaman mutum yanzu imam ya ba abdullahi yanzu za ka yi aiki da wannan hadisi kina iya ga hadisi kamar ya saba ma wannan ya shafi za ka bai kamata aiki da shi ba yanzu za ka aiki da wannan hadisin imam ya ce abin da zan gaya maka duk lokacin da na roto da wani hadisi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisi kuma sahihi kaga falam ahudu bi bin aiki ba da shi kaga wani hadisi sahihi na roto daga annabi sallallahu Alaihi wasallam kuma kaga bai aiki da shi ba to fa ushirukum ina shaida muku nima anna aqali kad zahaba hankali na nabi nan ban hankali ne ya za a yi yanzu kuma haba an kuma ka to ni ma barci barci hankali na an haka gana yau daga manzo Allah ba hadisi ya inganta kaga bin aiki da shi ba tuno wani ma ban cikin hankali na ne da rana kamata mu zaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته